الله وعلى آله وصحبه أجمعين خاتمة فيما جاء في ركعتي الفجر والوتر قال في المدونة ومن تحر الفجر في قوم نعم نعم ومن تحر الفجر في غيم فركع له فأرجو ألا يكون بذلك باص فإن نظر فإذا هو قبل الفجر أعادهما بعده وإن أقيمت الصلاة في المسجد قبل أن يركعهما فليدخل مع الإمام ولا يركعهما فيه إلا بعد طلوع الشمس إن أحب وإن سمع العقامة قبل أن يدخل في المسجد أو جاء والإمام في الصلاة فأحب أن يركعهما خارج المسجد في غير نعم نعم نعم فأحب أن يركعهما خارج المسجد في غير أفنية المسجد التي نعم في غير أفنية المسجد التي تصلى فيها الجمعة اللاصفة بها Allah Allah shi na'am bihi na'am na'am Allah sifatu bihi na'am Allah siqatu bihi in lam yakhaf fawat ar-rak'at مع الإمام فإن خاف ذلك له خال مع الإمام وصلاه دخل مع الإمام وصلاهما in ahabba ba da ɗulu'i shams wa ya ƙara'u fihi ma bi ummil ƙura'an faƙad wala ya tashahudu lahuma wala ya tashahadu lahuma wala yi sabbihu fihi ma
alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du fassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu yau muna rana alhamis sha hudu ga watan sha'aban to sha'aban ya raba kenan ya wuce sati biyu sai azumi to Allah ya nuna mana a hijira 1443 wanda ya dace da sha bakwai ga watan uku shekara 2022 miladiya haihuwar annabi isa dan maryam alaihi salam za mu ci gaba da karatun littafin sullamul hudati ila ma'rifati arkanis sala wallafar babban malami a shaikhu al'allamatun nahawi al-lugawi Uthman ibn Ishaq at-Turadi as-Sakkuti al-Fullati rahimahullah to zamu tashi darasi na goma sha biyu mala yace khatimatun wato marufin littafi eh an buɗe littafi an shiga ciki yanzu rufewa za a yi fima ja a fi raka'atayil fajri wannan khatima barfin littafi za ta yi mana bayani akan abin da ya shafi raka'o'i guda biyu da ake bayan alfijir wal witri da kuma wutiri akwai loga kuma wal watri ko wal wutri duk ana faɗa al wutri ko al witri ko al watri to abin da ya sa malam zai rufe littafi da su saboda na filfilu ne waɗanda suke da ƙarfi matuƙa a mazhaba ta malikiya sun ba su muhimmanci sosai kai har ma da sauran mazhabobi yanzu kamar irin mazhabar hambaliya a su idan mutum ma baya wuturi to ko shaidarsa ba a karba ba adili ba ne kaga sun tsananta idan ya zo ba da shaida an ka bincika bai wuturi to to wannan ya kawo suka ga shaidarsa da sau da aka suna da matsayi sannan girman wuturi da misali raka'atai raka'atal fajiri suna kamar ita dai wuturi ta fi ƙarfi sama ga ita raka'atal fajiri a mazhabin mu ta malikiya saboda wuturi suna ce mata sunnatun mu'akkada to sunnatun mu'akkada a wasu mazhabobi zaka gama matsayin farilla take kamar can mazhabin hanabila eh to za ka ga malaman mazhaba suna cewa girmanta ya kai ga ko da kana sallah asuba ne ka tuna ba ka yi wuturi ba to za ka iya yankewa sai ka dawo ka yi wuturin sannan ka sake dawowa ka yi asuba ƙarai kuwa mun karanta wannan cikin ba'ul musalli a shekhu abdullahi ya yi bayani to ƙala ya faɗa wannan ƙala satin da ya gabata mun yi bayani ta wace ce ko an manta bayani yawwa in an ce ƙala ana nufin ƙala malikun al'imamu malik ya faɗa fil mudawwanatil kubra a littafin da ake kira al mudawwana wanda shine littafi na farko a mazhaba saboda riwayoyi ne da tambayoyi daga imam malik kai tsaye saboda haka kitabul muwatta dai a gaba gare shi eh duk wani littafi da zaka kafa hujja da shi a malikiya to wannan yana gaban kowanne littafi da an ce almudawwana an ce kaza to an kai lamba duk wasu littattafai to wannan wa man taharra al-fajra al-imam malik yace duk wanda ya kirdado hasashe na cewa alfijir ya bayyana ko bai bayyana ba fi gaimin a cikin hazo na duhu kila hadari an kai kadi bi gabas ka kasa gane ya sha alfijir ya fito ko bai fito ba sai dai kai kirdado gwargwadon abin da kake iyawa sai ka kaddara cewa ka alfijir ina tsammani ya fito ana samun irin wannan faraka alahu sai ya yi wannan nafila ta alfijir din to sai al'imamu malik ya ce fa'arju ina ƙaunar allah ya kuna bi zalika ba su eh babu wani laifi a wannan nafilar tashi eh tunda an ce fattaqullaha mastata'tum kaga yayi ba tare da yana da yaqinin alfijir ya fito ba tare da cewa shine asali sai kana da yaqinin alfijir ya fito as-sadiq alfijir din kala biyu ne akwai al-kadhib eh makaryaci kenan eh shi ba da gaskiya bane to shi shi yake fara fitowa idan ya fito jim kaɗan 'yan mintuna haka ba zai kai ma wani mako minti biyar ba zai yi ba sai ya ɓace yana ɓacewa to sai a sadiq sai ya fito eh an gane ko yawwa sau da haka shi alkazi a to za ka ga wato sama yake yi wa ya yi cini eh sama yake yowa amma shi na gaskiya to zaka ga ya baje ya yi faɗi yana ƙoƙarin mamaye sasannin sama a ɓangaren gabas ɗin amma shi wancan za ka ga ya yi cini ya yi sama to minti ɗaya minti biyu minti uku sai ka ga ya bace yana bacewa wancan zai fito to na biyun ake magana eh fa in nazara to bayan ya yi nafilan nan daga baya sai ya ƙara dubi don ya yi bincike ya dace ko bai dace ba fa'iza huwa ƙabla alfajiri sai za a she ya yi ta ne kamin alfijir ya fito to kaga ba ta yi ba a adahuma to ya sake na filfilin ba'adahu bayan ya tabbatar da cewa yanzu alfijir ya fito ko? yawwa amma in bai gano hakan ba to babu komi ya yi aiki da fattakullaha mastata'atu amma dai daga bayan ya samu yaƙini ya yi ta ne kami alfijir to wajibi ne yanzu ba'ad alfajar ya sake yinta wa in uqimati salatu fil masjidi idan aka tsayar da sallar farilla a cikin masallaci qabla an yarka'ahuma kamin yayi nafilfilin guda biyu raka'atal fajri sai yace fayadkhul ma'al imami to yanzu shi ta batun nafila kawai ya shiga tare da liman sai a yi asuba da shi ya zo masallaci an ta da ikama shi kuma bai yi raka'atal fajiri ba kuma ga liman ana abin nan to yanzu sai shi shiga tare da liman saboda hadisin iza uqimati salatu fala salata illa allati uqimat a wata riwaya fala salata illa al-makatuba eh duk sanda aka tsayar da sallah to babu wata sallah in ba wannan ba duk wata nafila yanzu an soke ta eh to wannan shine tunda akwai damar a yi hakan din walayar ka'ahuma fihi to idan ya shiga aka yi asuba da shi to ba zai rama wacce raka a talfajiri ba an gane ko fiye a cikin wannan lokaci illa ba'da dulu ishams sai ya ji rayan sai rana ta fito sai ya yi qada'i na fatar an gane yawa yanzu an bi shi bashi sai rana ta fito sai shirama in ahabba shi ma fa in ya so ma ya ce kai ni dai ladar ban bukata to shikenan in kuma yana bukatar lada to ya bari in rana ta fito sai ya rama kaga ana rama ta kenan ko wa in sami al'iƙamata in ya ji ladan ya fara iƙama ƙabla an ya dukula fil masjidi kafin ya shiga masallaci kenan yana gida ya gama alwala ya fito bai shiga masallaci ba sai ya ji ladan ya fara iƙama bai shiga masallaci ba ko shine ƙabla an ya dukula fil masjid kafin ya shiga masallaci au ko kuma ja'a ya zo masallaci wal imamu fi salati liman ya riga ya shiga sallah asuba fa ahabba sai ya so an yarka ahuma yayi na filfilin guda biyu kuma ga liman ya fara hmm? amma ya so ya yi su kharijal masjidi a wajen masallaci fi ghairi afniyatil masjidi amma ba cikin farfajiyar masallaci ba can inda bai da alaka da masallaci allati farfajiyar da tusalla fi haljuma'atu in masallacin juma'a ne kenan wanda ana iya sallatar juma'a a ciki ma'ana ƙwaryar masallaci za ta iya cika kuma mutane su fito yawa kamar irin wannan masallaci namu to nan wannan wajen inda an ga sama interlock eh to duk wannan hukunci ne hukuncin masallaci amma can waje kusa ga godabe ko inda shagunan nan wannan bai da alaka da masallaci an gane ko yawa amma wannan ita ake kira farfajiya gaba ɗayanta saboda yanzu za a yi sallar jima'a za ka ga duk mutane na fitowa ciki eh Allah su bihi wadda take haɗe da ginin masallaci kaga haɗe take in an zo ana maganar masallacin kaga duk yana ciki amma an zo kaga wannan goda bai da gitta ba a ba sa ciki eh to da ya zo sallah asuba can ciki ga ladan ya tada sallah liman ya tada sallah asuba shi kuma yana son yayi raka'o'in ga guda biyu yayi sauri ya sallame ya cimma liman ya samu asuba ko da dai raka'a guda ce to shine sharaɗi kai yayi ta a cikin masallacin ƙwaryen masallaci kuma kai yayi ta a haraba masallaci aiki ya saba yake da eh to in lam ya khaf sharaɗi na uku in bai ji tsoron fawata raka'atin kubucewar raka'a guda ba ma'al imami tare da liman to yanzu ya samu sai ya fita can waje can waje da yadda wasu kai za ka ga wasu sai su koma wai barandan masallaci to wannan duk wannan duk kuskure sai dai kai ta can waje don nan hukunci ne hukuncin masallaci shi yasa ana iya tahiyatul masjid a ciki saboda hukunci ne hukuncin masallaci to sai dai ka koma can gefe inda ba masallaci ba ne eh la shar'an wala hukuman to sai ka je can ka yi raka atal fajar ɗinka in ka gama sannan sai ka shigo masallaci sai ka bi liman shi ma da sharaɗin za ka yi ka gama su liman bai kulla raka a guda ba fa in khafa zalika in ya ji tsoron ko da zai yin su ya gama liman ya kulla raka'a to da khala ma'al imami shi hita batunsu ya shiga kawai ya bi liman kila limamin mai saurin sallah na ko to kaga in ya ce hita shi yana yiwa ma ko da zai gama kilan ma su kare tare illiyoyi ya gajajjerar ayoyi wasallahuma to sai ya sallaci ranka su in a habba in ya so ba da tsulu ishamsu bayan rana ta bullo kenan in mamu ya zo masallaci ana sallah asuba to yana da zaɓi biyu in ya zan ko kuma an fara ikama to yana da zaɓi biyu ko kuma yana gidansa to in yana da yaƙinin zai iya yin rakawo'in guda biyu liman bai kulla raka a farko ba to sai shi sauri in a gida ne na shi a bisa in kuma ya riga zo masallaci to ya fita daga ƙwaryen masallaci kuma ya bar haraban masallaci ya koma wani wuri ya ɗallaɓe ya yi abitai sannan abin nan in kuma ya san cewa ko da zai ya kulla raka'a to ya hita batun sai bi liman in ya bi liman an hagama to sai ya jira sai rana ta fito sai ya ranka saboda a mazhaba ba a nafila ba a da subhi hatta ta tsalo a shams amma akwai wasu mazhabobi da sun kai rangwami cewa a in an sallame sallah asuba yana iya tashi eh ya yi su saboda an ga wani yayi haka nan manzon Allah bai yi masa inkari ba eh amma dai su malaman mazhaba sun rajjaha sun rinjayar da cewa ya bari sai rana ta fito sai yayi to wagga da zai rama ɗin ga ko kuma waccan da zai yi wadda ake son shi sauri shafshaf ita ba a buƙatar ya ɓata lokaci cikinta eh tun da farilla na nan najera ne to wa ya ƙara'u fihi ma ya yi karatu a cikinsu bi ummil qur'ani fakat fatiha kawai zai yi raka'a farko da raka'a ta biyu wala ya tashahadu lahuma kuma ba sai ya yi musu tahiya ba wala yusabbihu fihi ma kuma baya tasbihi da ya gama sujudu ne shi kenan ya sallame kawai in ya sallame sai ya bi farillarsa to haka wasu malamai sun ga tafi a kai wasu kuma na ganin a'a sai ya yi tafiya sai ya yi duk abin da ya kamata wasu ka ce to aka ce ai haka ai lokaci ba baya jiransa tunda ba jira ne na aka yi ba ko yawwa to ka gani to ya an tambaye ka wace sallah ce ba a yi mata tafiya ba a yi mata tasbihi to yau ka ji ta wa man nasiyal witra wanda ya manci wutiri in an ce wutiri a mazhaba yana ya ɗaukar raka'a ɗaya yana ya ɗaukar raka'a uku yana ɗaukar raka'a biyar yana ya ɗaukar raka'a bakwai raka'a tara sha ɗaya duk wutiri ne sha uku duk wutiri ne don kaka ji an ce wuturi ka ɗauka wai saraka a kwaya ɗaya mara kawai ake nufi to wanda ya manta wuturi auna ma anhu ko ya yi bacci bai samu ya yi shi ba hatta asubaha sai da ya waye gari wa huwa ya ƙadiru ala an yi wutura kuma da ya waye garin nan yana da ikon ya yi wuturi wayar ka'a raka'atayil fajiri har ya sallame ya samu damar ya yi raka'atal fajiri kenan kaga lokaci yana dan da yalwa kuma wai salli subha ya samu dama ya sallaci subahin qabla an tatlu ash-shamsu kafin rana ta fito to fa'ala zalika sai shi aikata eh sai yayi ya fara yin shafa'i dan ba a raka'a guda in yayi shafa'i tunda su ne aƙalla raka'a guda biyu sai ya sallame ya kawo turi guda ya sallame sannan ya tashi ya raka atal fajr guda biyu sannan ya yi asuba eh bacci yake ko da ya tashi ma an sallame sallah har haske ya abin nan hmm? to in yana da yaƙinin zai yi su har ya yi asuba rana ba ta fito ba to ya yi haka babu komai mm. to shi ne ce wa illam ya ƙadir in ko bai samu iko ba illa al wuturi lokacin da agare wuturi kawai yake da damayi eh? wasu da sallah asubahin babu damar ya yi raka'atul fajiri to me yasa aka ɗau wuturi saboda ta fi raka'atul fajiri ƙarfi ita sunna ce mu'akkada hmm? to sallahu ma ya sallace su su biyu ya yi wuturin ya sallame sannan ya yi asuba wata raka raka'atul fajiri sai ya bar raka'o'i guda biyu na alfijir tunda babu yalwarsu kila abin da ya rage mai bai wuce lokacin a raka a uku ko biyar ba bai wuce kila a raka a biyar ba to kaga babu damar ya yi raka a tal fajiri sannan ya yi wuturi sannan ya yi asuba a yanzu kawai ya yi shafa iya raka a bi sannan ya yi wuturi ya sallame sai ya tashi ya yi asuba wa illam ya kadar illa ala subhi in kuma ko da ya falka lokacin ba zai ba shi dama ba sai dai ya yi asuba kawai abin da ya rage rana ta fito bai wuce lokacin yin raka'a biyu ba kacal to sallaha ya sallaci asuba din na ita kadai wala qada alaihi lil wutr kuma ba ba sai ya rama wuturi ba a mazhaba ba a rama wuturi eh in ta riga ta wuce ta wuce raka'atul fajr dai ake rama shi yasa sun ga ce ko kana asuba ka tuna baka yi ta ba to kana da damar ka yanke in dai akwai yalwar lokaci in ka yanke asuba din sai ka dawo ka yi ta sannan ka dawo ka yi asuba saboda haka a mazhaba mu ba a rama wuturi in tattahi ta tahi haka wasu malamai sun ka faɗa amma wasu malamai na gani a ita ma ana ramawa me dalilin sun ce saboda sallar dare ce ita raka a talfajiri sallah ce ta safiya saboda ko rana ta fito kana da damar kai amma wuturi sallar dare ce daren kuma ya riga ya wuce wa in ahabba in ya ga dama raka'a yayi sallah lil fajr ga alfijir ba'da tulu'i shams bayan rana ta bullo amma wuturi kan ba zai yi ba inta to wannan bayani da an ka dauko daga kitabul mudawwana ya kare duka mudawwana ce ake ta karantuwa sai ce wal witru ita wuturi raka'atun wahidatun raka'a kwaya daya ita ce aqallu wa kana malikun al-imam malik ya kasance ya qara'u fiha bi ummil qur'ani yana karanta fatiha a cikinta wa qul huwallahu ahad da qul huwallahu ahad wal mu'awwidhataini da kula uzai guda biyu falaki da nasi wala yi fitin nasa bai zalika amma kuma ya mai fatawa bai ba su amsa da haka bai cewa su yi haka amma shi in zai aikata to haka yake yi eh haka yake yi wala budda babu makawa an ya kuna kabla ha shafa'un to ka gani kakka ji an ce raka'a guda ce ka taɗe ka yi raka'a guda sai an samu shafa'i shafa'in na aƙallu ɗinsa raka'a biyu ko hudu ko shida ko takwas ko goma duk wannan shafa'i ne yusallimu bainahuma kuma zai sallame tsakanin shafa'i da wuturi fil hadari was safari kuma yana da damar ya yi ta ko a gida yake ko a halin tafiya da annabi baya barin wuturi ko da ya yi tafiya saboda ƙarfinta shi yasa sun ka ce sunnatun mu'akkadatun wa ja'izun ya halatta an yi wutira ya yi wutiri alar rahilati saman dabbarsa ko saman dabba ana wutiri fi safari amma yan a halin tahiya ne ba kana zaune gida ba aina ma tawajjahat ko ba laifi duk inda dabbar ta fuskanta ko da yamma ne ba komai sharaɗi dai in zai kabbara harama to sai ya kalli gabas in yana da iko idan ya kalli gabas bayan ya kabbar harama to daga nan duk inda ya fuskanta sai ya karasa sauran sallar ba komai wa man autara wanda ya wuturi qabala an yusalli al-isha'a wai kamin yayi isha'i sai ya wuturi kuma kaga ai sai ai isha'i aka wuturi ko to me hukuncin sa aw ba'ada an sallaha ko kuma bayan ya riga yayi wuturin ala ghairi wudu'in sai dai ba da alwalla ba to a'adahu ba'adahu ba'adaha to ya sake wuturin nan bayan ya sallar isha'i don sharaɗin wuturi sai an yi sallar isha'i to shi kuma bai sallar isha'i ba sai ya wuturi to ya sake bayan sallar isha'i wancan da ya babu shi ko kuma ya yi ta babu alwala to ita ma ya sake don ba a sallah babu alwala wa man a tafi ramadana wanda ya zo masallaci a cikin watan ramadan fawajadan nasa ya samu mutane yutiruna suna wutiri fasallaha ma'ahum jahilan sai ya shiga ɗaya bisu ya aza tarawihi a kai ko wata zalla ta daba ashe wutiri suka shi bai sani ba shi ya jahilci wutiri suke yi hmm? kabla an yi salliyar isha'a kuma lokacin bai riga ya yi sallar isha'i ba ya makara kasa ana samun haka nan eh an yi buɗe baki ya sha ruwa bacci ya ɗauke shi jiki ya yi nauyi ko da ya walka sai ya ji ana sallah to sai ɗauka isha'i ake yi sai bi ashe su kuma wuturi suke yi hmm? to ya zai a to abin mai sauki falwe shafi'il wutara in liman ya sallame ta to sai tashi ya kawo raka'a guda sai ta zama masa shafa'i kenan ko? in kana bil qurbi eh wato idan wato kusa yake lokaci ne kusa ba wai yayi ne har ya fita ma'ana cikin sallah ake shine ma'ana in kana bil qurbi sun bai sallil isha in an sallame sai ya tashi ya kawo isha din can da bai yi ba wa yu'idul witara kuma waccan wuturi da ya tare da su ya saki saboda an gabatar da ita kamin isha'i Hmm? yawwa to wannan shi ne amma in sai bayan an gama na an sallame sai ya tuna ko kuma lokaci ya ja tsawo to shi kenan a sai ya tashi tsaye kawai ya isha ɗinsa in ya isha ɗinsa sannan ya yi wutarinsa wannan shi ne abin da yake kansa shi ne gayanan zai faɗa wa in taɓawala in lokaci ya tsawaita an sallame yana nan zaune har an ja wasu abubuwa na fira da sauransu au kharaja min masjidi ko kuma ya zan har ya fita daga masallaci to fala yushaffa to ba zai mai da ita shafa'i ba amfanin mai da ita shafa'i in yan maishe ta shafa'i an gane ya tashi yayi ya kawo isha'i to yanzu in zai tashi wuturi ɗaya zai kawo raka a ɗaya shi ne amfanin can ya maida ita shafa'insa yana nan lahiya lau waccan raka da ya bi liman yana tsammanin isha'i suka yi ashe wuturi suka yi sai ji ɗaya an sallame ga raka a guda to sai tashi ya kawo raka a guda sun zamo biyu kenan da niyyar shafa'i sai ya sallame to ya samu shafa'i sai ya sallame ya tashi ya kawo isha'i idan ya kawo isha'i ya sai ya tashi ya kawo turi kai waccan shafa'i tana da lahiya amma in lokaci ya tsawaita eh an samu tsawo ko sai da ya bar masallaci sai ya tuna to shine nan yake faɗa a nan fala yushaffi to ba zai ɗora wancan shafa'i ba wala yushaffi wutirahu ba zai ɗora shafa'in wuturinsa ba saboda an samu tazara. Wayo iduhu to kaga shafa'in ma zai sake shi ba'adal isha'i bayan ya yi isha'i. In ya yi shi sannan ya tashi ya kawo wuturi. To kaga shi ne bambancin can da ya ce in kana bil qurbi. In kusa hiki, kina ala sallamewa sai ya gano. Ko kuma an sallame yana tunanin liman ko ya rakanuwa ko ya yi wani abu ko ya tashi sai an gaje mai awuturi aka to sai ya zabura ya kawo shafai wa idza kana khalfa imamin fi subhi in ya kasance bayan liman a cikin sallar asuba aw wahadahu ko shi kadai ke sallarsa fa zakara al-witra sai ya tuna bai yi wuturi ba yana bin liman ko kuma shi ɗaya ke sallarsa asuba sai ya tuna ana bi ne mi wuturi bai yi ba to faƙadista habba lahu malikun al'imamu malik ya ce mustahabbi na gare shi an ya kaɓa shi yanke asuba ɗin nan wayutira sai ya koma ya yi ribas ya yi wuturi summa yusalli subha sannan ya sallaci asuba me yasa maliku ya ce haka li'annal wutira sunnatun saboda sun ita shi wutiri sunna ce wahawa la yuqda ba'da subhi kuma ba a rama shi bayan asuba to ashe in ba mu ce shi yanke asuba din nan ba kaga ba zai ba kwata kwata wannan daren wutiri ya kubuce mai ko tare da liman yake kawai shi yanke eh ya ce ɗaya assalamu alaikum shi kenan sai ya wutarinsa sannan in ya gama liman bai kare ba to ya bi in kuma liman ya kare sai shigi na wata asuba sabuwa haka in ma shi ɗaya yake sun sannan arhasa amma ya yi rangwami shi malikun al'imamu malik lil ma'amumi ga wanda ke biyan liman an ya tamada shi ya samu ya ci gaba da biyan liman wa in zakarahu ba da subhi in ya tuna wuturi bayan sallah asuba lam ya qadhi to ba zai rama shi ba in dai sai da kai ya asuba sai ka tuna baka yi wuturi ba to babu ramuwa ya riga ya wuce sai dai ka ka hari na daren gobe kenan ko eh saboda haka shi wanda ke biyan liman to an yi mai rangwame babu komi ci gaba da bin liman a yi asuba tare da shi in kuma lokaci na da tsawo yana da zaɓi ya ci gaba da biyan liman a matsayin cewa sallah ta ta ɓaci eh in an sallame sai ya tashi ya yi wuturi in ya yi wuturi sai ya sake asuba ɗin ko kuma a ya ci gaba da biyan liman a matsayin asuba in an sallame shi ko bai da wuturi ko kuma a shi yanki shi rabu da liman shi koma can gefe shi yi wuturi sannan ya zo ya riski liman in ya samu liman in bai samu liman ba kuma ya kulla su ba sabuwa to yana da wayannan zaɓuɓɓuka guda uku duk wanda ya fi mai sauki sai ya yi to muna iya kwana wani sati sai mu rufe littafin ko insha Allah sai mu tashi wa man shafa'a witirahu sahiya eh wani sati sai a karkare littafin subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh akwai tambaya na'am eh mm to nan abinda malamai suka ce sai ya aiki da masallacin da ya gamsu da shi ya gamsu da wannan ladani gwargwado yana kiyaye haƙoƙin sallah ta fuskar lokuta ko da ba na unguwarsu ba ne da ya ji ya kira yana iya amfani da shi wannan shi abin da suka bayar saboda yanzu nan duk wani gari wanda babban gari irin wannan to gane alfijir yana da waya yana da waya saboda akwai na'urori na haske sannan akwai ginoni masu yawa haka da itatuwa waɗanda za su hana ko alfijir ɗin ya bayyana a ganshi to shi yasa a samu cikakken ladani wanda ke kula da harkar lokuta sai a sai a dogara gare shi eh insha Allah na'am wa alaikum assalam assalamu alaikum yawa kun yi so a to yana shiyanmu ina za a same ka to ba damuwa zan je insha Allah na'am kace mi akan mi eh yadda ko kana aikata sallah to ta mala ya keɓanta da wanda ya saba yi ne kullum yana yi ga wanda kuma bai yi a ga kowa sallah ai duk musulmi ta shahe shi ko yau ka fara wutirin da hukuncin da hukuncin ku guda ko da yau na ka fara kila ka kaddara za ka yi to sai wani abu ya shigo kan manta eh da hukunci ɗaya ne shi hukuncin sunna ai ya shahe wanda ya daɗe yana yi da wanda an sabo da wanda ma yau ya shigo musulunci eh babu wani bambanci mm. na'am na'am eh eh
wasu lokutan za a ga wasu masallatai mafi yawanci mm.
idan liman ya shigo a kowane suke kuma ya fi kidar ka a daya ya ɗaya bai yana da daya sai liman ya canza sallah haka wani na nan yi hudu da liman yanzu ya maka nan su sallah ne ko ya canza sallah ce
Ito, a in dai lokaci ya riga ya yi, kuma an riga an haddade wannan lokaci, to abin da ya hiyarta da sallah. Misali an riga an haddade ga lokacin da ya kamata a tada sallah. Ah, To, ko da wasu na na filfili ba a kula da su. Ah, Saboda shi liman shi adda wannan ragama kuma shi adda wannan dama to mafi kyau ya tada sallah ya tabbatunsu Allahumma sai in ya zan kila lokacin da aka bar har yanzu aka bayar akwai 'yan sauran mintuna kila minti ɗaya minti biyu to wannan yana iya ƙara musu ko kuma an ka fahimci suna da yawa to wannan ana iya duba da suna da yawa ana ɗan iya jinkirta yana ɗan iya jinkirtawa har su ɗan kammala sai a tada sallah amma in dai ɗaya mutum ɗaya ne ko biyu ko uku wannan ana iya hita su sai su yi gauga su kammala su cimma liman eh insha Allah alaikum salam malam bisa kamar magana da shi malam ya yi nan ta gefe liman kenan shi zai da addada man tara sallar dama haƙƙin sani yau to shi wannan da yake cikin wannan sallah din zai iya dawowa kenan ga wanga zaɓin uku da aka bada nan ta gefen wannan karatun shiwa shi mai yin sallah a shi ai ya riga ya fara kamin a tayar bai da wannan zabi okay ba shi ake magana na ana magana wanda aka salla da shi shi kuma ya fara nafila kamin ma liman ya tayar eh yayi raka kaga shi daban wancan daban hukuncinsa daban hukuncin wancan daban Mm. shi yanzu ya rage na shi shi ya san wanda zai yi in na bi lahi ka so to sai ya ci gaba in ko farin lahi ka so eh shi malam mutum na eh ganin liman ya shigo sai ya kace eh sai ya sallah ne ya bar eh babu komai in bai yi nisa ba in bai yi nisa ba komai zai iya yankewa eh wala Allah kaga kila bai kulla ruku'u ba to zai iya yankewa sai ya bi liman shi ma ya yi yawa to kamar wanda ya raka a ɗaya ku shi kuma na'am nan kamar wanda ya samu raka shi na mun ka baka labari in nafila yake so yana son nafila sai ya kokari ya karasa eh in kuma farilla sai yake so sai ya dawo ga farilla Eh, duk wanda yake mai sauki in so yake ya hada biyu eh to ya samu ya gaggauta ya yi sauri ya abin nan yayi raka eh in kuma liman yake son ya bi yana jin tsoron liman sai shi abin nan sai shi bar nafilas Mm. sai shi bar nafilas sai ya dawo ya bi liman saboda sallar liman ita ce abin lura wannan lokaci ba nafila ba Mm. na'am malam sai ka kwanta da niyyar za ka yi shi na ka samu zuciya kamar ya sai ka kwanta ba ibada ta ba duk abin da an ka ce sunna ai ba magana sai ka yi kusar da za ka yi shi kana da damar ka kulla niyya yanzu zan yi ne yanzu ni niyya ba sai ka kwana ba azumi na ba azumi shi ake kwana da niyya amma ita sallah ce saboda haka sadda ma kai ya arwalla ka gama to sai ka kulla niyya za ka yi wuce babu wani abu akwai wanda kuma dama wutarin bai gabansa shi to kaga shi ba magana ce eh shi bai bai kulla niyya zai ba kuma bai da niyya yayi to kaga shi ba magana ce aka yi ba shi ko ya kubce mai haka magana ce eh shi ko da ya tashi farkon lokaci bai sai dai ya kama wani abu har lokacin asuba ya zo ka san akwai su eh akwai wani bai wuturi ma daga ramazan sai ramazan ta ga wannan ya tsara ta bala eh kuma shi gida dama an ka so a yi shi da ita raka a talfajar din duk gida aka so a yi su ya zan kawai masallaci da an zo ta da sallah ɗaya za a yi ba yadda wasu ke yi ba sai an zo masallaci a ita abin nan eh saboda haka hukunci ɗaya ne ba sai ka kwana da niyya ba na'am
ya yi shi a farkon lokaci ne ko kuma kamar mutum in ya san zai iya tashi cikin dare Mm.
ya kwanta zai iya tashi cikin dare a to sai ya bari sai ya tashi in dai ya san cewa ya kyautata zaton yana tashi sai ya bari sai ya tashi ya fi in kuma ya san cewa ba lallai bane ya tashi to ya yi abinsa farkon dare kai ya yi asara Mm, don wuturi babban abu ne fa bai kamata ana wasa da shi ba wallahi eh wallahi sosai ku ba a ci gaba da bayan mahimmanci ba wallahi yana da mahimmanci kwarai da gaske na'am Malam, na zo na ji magana cikin karatu cewa shafa'i mm, yana ta yaya bibbiyu mm, to shi kuma wuturi mara ne mm.
kuma da yana mutum zai haɗa su in ya kila kamar ya haɗa shafa'i ya yi takwai goma mm, wuturi sai ya zama bara sha ɗaya mm, sai ka kasa botiri eh,
shi kuma da ka bayani uku biyar bakwai yanzu eh. shi ne mara ai uku mara ne biyar ma mara ne bakwai mara tara mara sha ɗaya mara sha uku mara Mm, duka a istilahi sunansu wuturi raka a ɗayan ma kuma wuturi aƙallu kenan in ba bai ta gali yin wuturi da yawa yana aiwata sha ɗaya shafa'i dai ko zai yi inda yin shafa'i eh ya danganta ga masu ganin ana iya ƙari ana iya wucewa haka nan ne ana iya kai ashirin ko da wani abu babu komai in kana da yalwa za ka iya yi ya zan dai can ƙarshe ya zan wuturinka shi ne na ƙarshe shi kan rufe da shi eh kuma shi so ɗaya ake yin sa a dare ba a wuturi biyu a dare guda annabi ya hana la wutura ne fi laila saboda haka ba a wuturi biyu Mm. na'am malam bisa ga irin limamanmu da adda wannan magana Tami.
za a ga limamin ke ba da tarawi kuma Mm.
ya shafa'i da wuce sai cikin tarawi kuma wani za a yi tahajjud kuma shi zai bada kuma zai yi shafa'i da wuce can cikin a ina ya yiwa wuri sai dai ya zaɓi inda ya kasu eh in har ya yi wuturi a tarawih to bai da damar ya yi wuturi kuma a tahajjud sau da haka ko ya yi ta a tarawih ko ya yi ta a tahajjud amma ba a wuturi biyu wannan ya saba mu sunna annabi ya hana sau da haka ɗaya ake yi eh in ka yi farkon dare to shi kenan wasu na ganin ko da ka tashi ka yi ta na bilbilu to shi kenan waccan wuturi na nan ba sai ka sake ba Mm. sai dai in kana tunanin waccan ba ta yi ba ta wannan gana ya zagiya sai ka yi ta daga shakka na'am sosai mi So, سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك السلام عليكم ورحمة الله